الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake ba mu dama a wannan rana ta juma'a don ci gaba da gabatar da karatun wannan littafi na alfiqhul muyassar fi dawil kitab was sunna wanda muna cikin bayani akan abin da ya shahi alwala ko za mu tashi almas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu furuduhu a'da'uhu ai a'da'uhu kenan farillan alwala ma'ana gaɓuɓɓan gaɓuɓuwan da ake yi wa alwala wahiya sittatun guda shidda ne ce na farko daga cikin farillan alwala ghaslul wajhi bi kamilihi ko wanke huska gaba ɗayansa tsawon huska daga matsalar gashin kai zuwa wannan haɓa, ƙarshen haɓa, daga wannan kunne zuwa wannan kunne faɗin huska, duka a wanki. Liƙauli ta'ala saboda faɗar Allah ta'ala, ya yi waladin amanu, idza qumtum ila salati faghsulu wujuhakum Ya ku waɗanda suka yi imani in kun tashi yin sallah ku wanke huskokinku. Wa minhu daga cikin wanke huska akwai almadmadatu. kuskura baki walistin shaƙu da shaƙa ruwa wannan sunna ta kawo su li'annal fama saboda baki wal anfa da kuma hanci min alwajhi suna daga cikin huska saboda haka kenan in za a wanke huska su ma za a yi su farilla na biyu ghaslul yadaini ila almirfaqain wanke hannaye tare da guwan hannu ila ma'anarsa nan ma'a ila bi ma'ana ma'ilal ka'abaini ma'ana ma'al ka'abaini tare da guwan hannu har su suna shiga a cikin wanki tun daga kan yatsu har zuwa ma'ana wannan wurin liƙaulihi ta'ala saboda faɗar Allah ta'ala ayyo dai a cikin suratul ma'ida Allah ta'ala ya ce wa aidiyakum ilal marafiqi da kuma hannayenku tare da guwan hannayen gaba ɗaya duka a wanke su. Farilla ta hudu masuhur ra'asi na uku kai masuhur ra'asi kulluhu ma'al ne. wanke kai gaba ɗayansa tare da kunnuwa eh shafar kai gaba ɗaya tare da kunnuwa liqaulihi ta'ala saboda faɗar Allah ta'ala wamsahu bi ru'usikum ku shahi kawunanku wasu sun yi fahimtar cewa ai ana ana nihin wamsahu bi ru'usikum sai suka fahimci wannan aya cewa ko da shashen kai mutum ya shafa ba laifi a'a abin da ya tabbata shine a shahi kai gaba daya tun daga matsalar gashin kai har zuwa nan kashin kwanya zuwa kwanyar mutum wannan kenan wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama da fadar manzon Allah da yace al-uznani min ar-ra'si kunnuwa guda biyu suna suna daga kai tare da kai suke kenan kamar yadda Imam Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito wannan hadisin haka sahihu Ibn Majah ma kamar yadda Sheikh Albani ya inganta shi a cikin silsilatul as-sahiha ya, ya nuna wannan magana ce mai inganci da haka fala yujzi'u masuhu ba'd ar-ra'si duna ba'dihi baya isa shafar shashen kai banda shashen shi a'a gaba ɗaya za a shashi za a shawa na uku na hudu ghasulur rijlaini ila al-ka'bayn wanke kahuwa tare da idanun sawu ka'abaini su ne waɗanda inan ila ma'ana ma'a ma'al ka'abaini tare da idanun sawu ko liƙaulihi ta'ala saboda faɗar Allah ta'ala wa arjulakum ilal ka'abai da ƙafuwanku tare da idanun sawu sannan na biyar attartibu jerantawa daga wanke huska sai wanke hannuwa ko sai shafar kai sannan wanke kahuwa bittartib lian Allah ta'ala zakarahu murattaban da Allah ya ambaci arwalla a jere watawadda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama murattaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma yayi arwalla a jere ala hasabi ma zakara Allah subhanahu a kan yadda Allah ya ambace su, alwajhu ko huska, falyadaini sannan hannuwa, farra'asu sannan kai, farrujilaini sannan ƙahuwa guda biyu. Kama wara da zalika fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo, kamar yadda wannan ya zo a cikin siffar alwallarsa sallallahu alaihi wasallam fi hadisi Abdullahi ibn Zaid. a cikin hadisin Abdullahi ɗan Zaid, hadisin da Imam Muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba 235 wa ghairuhu da waninsa. Na shidda al-muwalat shi ne muwalat wance gaba bayan gaba, kina wanke wannan gaba sai ki wanke gaba mai bi mata ba tare da jinkiri ba ko kuma yankewa. Shi ne al-muwalat yin arwala a lokaci ɗaya. بأن يكون غسل العضو أقب الذي قبله مباشرة وشين يزمنتو وينك غبا bayan gaban da yake gabanin shi kai tsaye da kin wanke wannan hannun na dama kai tsaye sai ka shiga wanke hannun hagu shine mubashir biduni ta'khir ba tare da jinkiri ba فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا النبي يا كسنتينا أرولا متواليا ما أنا أنا قبا نبي نبي ما قبا ولحديث خالد بن معدان سبب كما حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا النبي يا قوانمتم يصلي ينا صلى وفي ظهر قدمه amma a bayan diddigan ƙawarsa lum'aton ga wani lum'a nan wani wurin da ruwa bai taɓa ba, ko ƙadarar dirham gwargwadon girman dirhami, lam yusuf halma ruwa bai sami wurin ba, fa amarahu sai manzo Allah ya umarce shi an yi alwado ya sake alwala. Falau lam takun muwalatu sharɗan inda a ce ma'ana wanke gaba bayan gaba ba sharaɗi ba ne la'amarhu bi ghasli ma fatahu da ya ce kawai ya wanke wurin nan da ruwa bai taɓa ba amma sai ce sake alwala walam ya amurhu walam ya amurhu bi i'adatil wudu'i kullahu kulluhu kenan kaga da bai umurta shi yayi alwala gaba daya wal lum'atu abinda ake ri da al lum'a al mawdu'u alladhi lam yusibhu al ma' wurin da ruwa bai taɓa ba fil wudu'i a cikin alwalla awul ghusli ko a cikin wanka shine ake ce ma lum'a ko wayannan sune farilla alwalla guda nawa guda shida kamar yadda aka ambata ana sai almas'alatu alkhamisa mas'ala ma'ana ta biyar sunanuhu sunnonin alwalla a sashi mana bai da sunnonin alwala ko hunaka af'alun yustahabbu fi'luha akwai wasu ayyukan da ake son a yi inda alwudu'i wurin alwalla wa yu'jaru alaiha kuma ana ba da lada akan yin su man fa'alaha ga wanda ya aikata su wa man tarakaha wanda kuma ya bar su bai yi ba wala haraja alaihi ba laihi a kansa wa tusamma ana ce mu wa tusamma hadhihi al-af'al waɗannan ayyukan ana ce musu ana ambatonsu bi sunanil wudu'i sunnonin alwalla wahiya sune na farko at-tasmiyatu fi awwalihi cewa bismillah a farko alwalla sunna ne in mutun yayi zai samu lada in kuma bai yi ba ba laifi liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda fatar manzon Allah la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi ko babu arwalla ga wanda bai ambaci sunan Allah ba na ana nihin wannan ladar ba zai same ta ba. Na biyu, asiwaku wannan hadisin akhrajahu ahmad ya rawaito shi da abu dawud da hadisin abu huraira na biyu asiwaku yin aswaki li qawlihi sallallahu alaihi wasallama saboda fadar manzon Allah laula an ashqa ala ummati in ba dan in tsananta wa al'ummata ba la amartuhum bisiwak da na hore su da yin aswaki ma'a kulli wudu'in tare da dukkan alwala da na ce su yi aswaki wannan hadisi yana nan cikin sahih al-bukhari mu'allaqan bi sighatil jazmi sannan na uku ghaslul kaffaini thalathan wanke tafina hannaye su uku fi awwalil wudu'i a farkon alwala wannan sunna ne li fi'lihi sallallahu alaihi wa sallama dalika saboda aikatawar da manzon Allah yayi wa wannan manzon Allah yayi haka إذ كان يغسل كفيه ثلاثا yayin da ya zamanto yana wanke tafin hannayensa sau uku kama ware da fi sufati wudu'ihi kamar yadda ya zo a cikin sufa alwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hudu almubalaghatu fil madmadati kai matuƙa wajen kuskuren baki wal shaƙi da kuma shaƙa ruwa a shaƙa da kyau a kuskura baki da kyau li ghairi sa'imi ga wanda bai da azumi shi ma wannan sunna ne Baƙar wara da fi sufati wudu'i ya zo a cikin suffar arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa madmada wastantara ya kuskura bakinsa sannan kuma ya hato ruwan da ya shaƙa wal qauli sallallahu alaihi wa sallam da kuma hudar manzon Allah da yace wa baligh filistin shaqi ka kai matuƙa cikin shaƙa ruwa illa an takuna sa'iman sai dai in kana da azumi wannan hadisin akhrajahu Abu Dawuda da kuma An-Nasa'i duka surawatun su da irin su Ibn Hibban sai na biyar addalku cuccudawa mutum lokacin da cike zuba ruwa ke rika cuccudawa a inda cike zubawa wa takhlilul lihiyatul kasifa bil ma'i da tsatsefe geme mai kabri in mutum na da geme mai kabri sai tsatsefe shi da ruwa hatta yadkhul al ma'a fi dakhiliha har ruwa su shiga a cikin gemin لفعله صلى الله عليه وسلم سبب من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا حكا فإنه كان إذا تودع من ذا الله يا كسنج إذن ينا الولاء يدلك ذراعيه ينا تشودا معنى ذراعينسا هنوانسا حديث ينا نا أتشكين سيو ابن حبان da kuma Imam Baihaqi da kuma Al-Baihaqi da Hakim a cikin Al-Mustadrak Ibn Khuzaimah ya inganta shi a cikin sahihinsa Imam Ahmad a cikin Musnad nashi ko wakadhalika haka kana yadkhulu yudkhilu al-ma'a tahta hanakihi ya zamanto yana sa ruwa karkashin hancinsa wa yukhallilu bihi lihiyatahu kuma yana tsatsefe ya tsatsa da wannan ruwan na shida taqdimul yumna ala al-yusra fil yadaini war rijlaini gabatar da dama akan hagu wajen hannuwa da kahuwa yana fara wanke hannun dama sannan hannun hagu kafar dama sannan kafar hagu lifi'ili sallallahu alaihi wa sallama saboda aikatawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yuhibbu tayamun manzon Allah ya kasance yana son damantawa fi tanawulihi a cikin sa takalmin shi yana fara sa kafar dama wa tarajjulihi wajen shace kanshi yana fara shace bangaren dama wa tuhurihi haka wajen tsarkinsa ma'ana alwalarsa yana fara wanke dama fi sha'ani kullihi a cikin dukkan sha'aninsa yana farawa da dama hadisi yana nan a cikin hadisi ne mutafaqun alaihi bukhari da muslim wa na bakwai taslisul ghusl fil wajhi wal yadayn wal rijlayn ma'ana ukkanta wankewa ma'ana wankewa so uku a ga huska ko hannuwa ko kahuwa fal wajibu marratan wahida wanda an wajibi shine so daya wa yustahabbu salasan an so a wanke su uku li fi'li sallallahu alaihi wasallama saboda aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad sabata anhu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu tawadda marratan marratan wa marrataini marrataini wa salasan salasan manzon Allah yayi arwalla dai dai bibiyu bibiyu uku uku uku uku na takwas az-zikrul warid ba'da al-wudu'i zikirin da ya zo bayan an gama alwala shi ma sunna ne liƙauli sallallahu alaihi sallama saboda faɗar manzon Allah ma minkum ahadun yatawadda'u ba wani ɗaya daga cikin ku da zai yi alwala fa yusbighul wudu'a ya kyautata alwalash yayi ta da kyau thumma yaqulu sannan yace bayan ya gama alwala ashhadu an la ilaha illa Allah na shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lah shi kadai da bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida lalle muhammadu bawansa ne manzansa ne illa futihat lahu abwabal janna as-samaniya sai an bude mai kohohin kohohin aljanna guda takwas yadkhulu min ayyiha sha'a ya shiga aljanna ta kohar da yake so wannan hadisin yana nan imam muslim ya fitar da shi imam tirmidhi ya ƙara cewa allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin ko wannan shi ne subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum